أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن مسلمين نعم نسلم إلى دين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yammaci na bayan la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan zawiya ta madinatu taqwa kwalejin hadi rasul a unguwan sarakuna arewacin tudun salman yau ranar laraba 24 ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan shida 2016 za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin suratul baqara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين نعم وقاتل المشركين كو وقتلوهم حيث ثقفتموهم ku yaƙe su ku kaskace su a inda duk kuka ritsa su a harami ne ko a hillu ne saboda sun kafirai sun kasance sai ba su kiyaye haddin maganan harami da aka ce kar a yi yaƙi a cikinsa sai su kashe musulmi musulmi kuma yana ganin girman alfarman harami sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma kar ku saurari alfarman haramin in su ba su saurari alfarmansa ba shine ya ce ku kashe su a inda duk ka ritsa su in dai sun yaƙe ku wa akhrijukum a akhrijuhum ku fidda su su ma daga gidajensu min haisu akhrajukum ta yanda su ma suka kore ku daga gidajenku yanda suka muku su kore ku a gidajenku kuma ku je ku yaƙe su kore su a gidajensu wal fitnatu kafirci ashaddi shi yafi muni min al qatl akan kisa wala tuqatiluhum amma kar ku yaƙe ku inda al masjidil harami a masallacin Allah ne alfarma ku kar ku fara hatta yuqatilukum fi sai in su suka yaƙe ku a cikin masallacin idan ba su kiyaye alfarman masallacin Allah ba suka faɗo muku ana aikin haji ko ana wani ibada ko kuna ganin alfarman masallacin to ku kar ku yaƙe su da farko amma su in suka yaƙe ku to ku yaƙe su ku rama hatta yuqatilukum fi har sai in su suka yaƙe ku a masallacin Allah ne alfarma fa in qatalukum in ko suka yaƙe ku a masallacin Allah ne alfarman faqtuluhum ku kakkashe su kazalika ai ramu wannan jaza'ul kafirin shine sakamakon kafirai idan sun san in sun muku za ku rama to su ma za su daina na'am
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وإن انتهوا إذا suka fara yatsanku a harami sai suka ga kuma kun rama a haramin to kaga ku kun keta alfarman harami su kuma ba san darajar harami ba to daga inda suka daina kuna ganin sun daga hannu sun daina to kuma maza maza sai ku daina fa fa inna allaha daga nan kuma kuku rama da kuka yi a harami bayan an hana yaki a harami to Allah gafurun mai gafara ne gare ku bisa ga wannan kuskure da ya same ku dole ya sa kuka rama rahimun mai jin kanku ne lokacin da ya karbi tuban ku ya karbi gafaran ku bisa keta alfarman harami bin nufi dai shi musulmi kada ya tsokani fada sai an takale shi idan an takale shi yayi hakuri idan abin ya wuce takala ya kai kisa to ya ɗauki matakin ramuwa yawa gwamnatin musulunci da ɗauki matakin ramuwa wa musulmin da aka taɓa su to wannan shi ne to wannan kuma na duk duniya kenan to idan kuma a harami ne fa to a harami ko sun to takale ku kar ku takale ku ko sun nemi tsokanan ku kar ku tsokane ku amma in suka kai ga matsayin cewa sun yaƙe ku ko sun fara kisa to kuma ku mai da martani ku rama sannan bayan haka ku nemi gafaran Allah na keta alfarman harami da kuka yi na'am وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم كياتيسو حتى لا تكون فتنة har ya zama babu sauran fitina a bayan ƙasa duk inda suka san in sun taba ku za ku yaƙe su to za su haƙura to da haka sai ya zamanto babu inda ake ta da hargitsi da fitina a bayan ƙasa waya kuna dinu biyayya kuma duk sai ta koma lillahi ga Allah kawai ake yi ba a biyayya ga wani kafiri bayanin ta hau idan su suka yi daina suka suka suka suka nisanci yatsanku fala udwana to ba a halatta muku ku da iyaka ba illa ala zalimin sai dai ga wanda suka zalunce ku wannan kan an hallaka muku kuma ku zalunce su ku mayar musu da martani na'am الشهر الهرام بالشهر الهرام والحرمات قساس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين wai su kafirai suka dinka cewa a wata mai alfarma ma suna yaki wai sai su zo su yaki mutane a wata mai alfarma sun keta alfarman wata mai alfarma sai Allah ya ce a shaharul harami wata mai alfarma ana keta alfarmansa bi shaharul harami saboda wanda ya keta alfarman wata mai alfarma idan ka keta alfarman wata mai alfarma ka fada musulmi su ma sai su keta alfarman wata mai alfarma su fada masa ai da alfarma da alfarma ne kai ka kiyaye alfarman mu kuma ba za mu kiyaye alfarman dan ka ci gaba da cutan mu ba in aka yi haka aka ce za a rinka kiyaye alfarman to shikenan su rinka bari sai a wannan watan zo su ta kashe musulmi kawai ba wani abin da aka yi wal hurumatu ai dama alfarmomi isasu suna da sakayya in ka keta alfarman mutum shi ma ya keta alfarmanka duk da Allah ya umurni da hakuri ai ya ce la yuhibbu jara bi su'i min al-qawli sai ce illa man zulima Allah baya son ka rinka mummunan magana to sai dai an zalunce ka kana da dama duk da dai an kwadaitar da kai kai gafara din kuma ni ita da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci a wata mai alfarma ko ba a wata mai alfarma ba fa atadu alaihi kuma ku yi ta'addancin a kansa bi misli ma atada alaikum daidai da yanda ya muku ta'addanci kadai ku wuce gona da iri irin abin da yake za ku yi masa idan ya daina ku daina in bai daina ba ku ci gaba wattaqullaha ku kiyaye Allah fa kar ku yi ganganci wanda bai takale ku ba ku takale shi ko abin da bai kai na fada ba ku mai da shi fada ko abin da bai kai na kisa ba ku yi kisa ku tsoron Allah wa alamu ku san annallaha shi fa Allah ma almuttaqina yana tare da masu tsoron sa ne nan ne babbar magana babbar magana ce Allah ya gaya mana amma mu ba mu sani ba ko da yawa ba sani kar ka dauka wai a'a kawai kai dan kai musulmi ne bari kai abin da kaga dama to wannan ba daidai bane kai musulmi kace zaka yi abin da kaga dama wai a matsayin ka na kai musulmi to Allah subhanahu wataala yana cewa ko da wanda ba musulmi bane idan ya zamanto kai baka ji tsoron Allah ba to shi fa Allah zai iya baki taimako nasara a kanka shine yace wa alamu ku sani annallahi cewa shi taimakon Allah fa ma'al muttaqina yana tare da masu tsoron Allah ne sai wanda suke da tsoron Allah ba kamar irin tarzoma ga mutane sun tashi je su bi su kwace kayan mutane kawai wai a cikin gari a tada haƙiƙi a ce ai jihadi ne mutane su je su fasa shagunan mutane su kwashi kayan su wai dan ba musulmi bane wannan sunansa sata sunansa sunansa barna sunansa ta'addanci sunansa tarzoma ba sunansa jihadi ba saboda haka Allah yana gargadin duk masu yin haka su san fa shi Allah baya taimakon mutum sai ya san mai tsoron sa ne kai ba mai tsoron Allah ba har kawai ka tashi ka ce wai kai ma da kazanta ka tashi ka ce wai za ka je kuma ka yaƙi wani da kazantan naka to Allah ba zai taimake ka ba ba ruwan ka da kai نعم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا كتير في سبيل الله تفسكا أوكك الدين الله كبادة مكون أني مكون وجل أوكك الدين الله ko ku ciyar da masu tafiya jihadi ko ku ciyar da masu neman ilimi duk dai yana daga cikin taimako domin ɗaukaka addinin Allah wajen ciyarwa wala tulqu bi aydikum kar ku jefa hannayenku ila tahalluka zuwa ga halaka lokacin da ake wannan magana duka ba gwamnati ce wanda take da kuɗi mai ɗimbin yawa da za ta sayi makamai ta kare kanta ba gwamnatin Madina gwamnati ce wanda ta dogara bisa taimakon da su al'umman musulmi za su bayar to shine aka ce ku cire kuɗin ku ku bayar idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ana son bukatar sayan dawaki kaza ko ana bukatar sayan sayan raƙuma kaza na yaki ko ana bukatar sayan makamai kaza wanda za a yi yaki da su to ku cire kuɗi ku bayar na wannan taimako da aka bukata a gurin ku wato kar ku shine sai aka ce kar ku jefa kanku ga halaka me ma'anan kar ku jefa kanku ga halaka su kafirai sun tanadi makami suna faɗa musulmi musulmi ba su da kuɗi ba su da isasshen makamin da za su mai da martani sai kuma ka yi rowan kuɗinka to ka jefa kanka ga halaka saboda da miliyoyin nasa ko dubban nasa a gidanka da miliyoyin wane dubban nasa a gidansa da na wane dubban nasa a gidansa idan ba ku kawo kuɗin ba aka taimaka aka kare muku garin ba duk abin da ka mallakar za su zo su yi nasara su fasa garin su kwace to mai kai ma su mai da kai ɗan gudun hijira saboda in kai haka in ka kiro wanka ne ya ja maka kun jefa kanku cikin halaka ka jefa kanka cikin halaka da iyalanka da dukiyanka duk da kake rowa bai maka amfani ba dalilin haka dalilin kin taimakawanka ya sa sun zo sun yi galaba ka rasa su duka gaba daya shine Allah ya ce kar ku jefa kanku zuwa ga halaka wa asinu ku kyautata inna Allah ku san shi Allah yuhibbul muhsinina yana son masu kyautatawa kyautatawa da fuskoki da yawa ana eh na maganar kyautatawa ba ma sai an ce ka kawo ba idan ka san ya cancanta ka kawo ka kawo kaga wannan ka kyautata ne ko kuma ba sai iya abin da aka ce ka kawo ba idan kaga kana da karfin da zaka ba da sama da abin da aka ce ka kawo ka kawo shi ma wannan kyautatawa ne sannan kuma za a iya ɗauko shi ta fuskan kyautatawa wajen ibada in an ce ka yi abu ka yi shi yadda zai zama ya gamsar har fiye da yadda aka nemi ka yi shine kyautatawa ko kuma za a iya daukan sa ta fuskan ƙari a cikin ayyukan da Allah ya dora ma ya dora ma farillu wayannan su ka zo ka rinka ta dawo'i ka rinka nafiloli karatun qur'ani wanda ba wajibi ba istighfarori salatu annabi ka tsara wayannan ƙare-ƙaren su ma suna cikin babul ihsan hasinu to me sakamakon duk mai ihsani muhabba ta Allah subhanahu wataala asinu ku kyautata inna Allah sai Allah ce yuhibbul muhsinina yana son masu kyautata dan haka idan mutum ya zamanto kafiri ko fasiki Allah sai yake jaza'in su jahannam idan mutum ya zama musulmi ko mumini sai Allah ya ce jaza'in sa aljanna idan mutum ya zama muhsini sai Allah ya ce jaza'in sa mahabba wanda ta wuce aljanna yawwa a cikin aljannan ma kana cikin zababbu dan kai masoyan Allah ne kana tare da Allah a kowane lokaci kana cikin masoyan Allah subhanahu wataala yasa Allah ma a wani wuri da ya kawo ta kawa da yake sifofi ne ta muhsinai ta masu babul insani sai Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqina wato Allah yana son masu tsoron sa kaga sai sai nuna mahabba suke take tare da takawa نعم وأتموا الهج والعمرة لله فإن أغفرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من ثياب أو صدقة ففدية من ثياب أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الهج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الهج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم ي... ذلك لمن لم يكن أهله هذه المسجد الهرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa atimmul hajja ku cika hajjin kuwal umrata da umranku lillahi domin neman yardan Allah. ku yi su bisa sharuɗansu da ƙa'idodinsu. Fa in uhsirtum idan aka tsare ku a filin yaƙi, ya kasance ba ku samu isa harami ba, kun fito aikin haji sai kuka samu makiya suka tsare gari ko suka tsare hanya, ko aka ce muku daga nan inda kuke zuwa maka ba daman wucewa saboda akwai mayaƙa ana yaƙi ko wani abu na tashin hankali wanda ba daman ku ku je gurin. to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa mastaysara min alhadi sai ku bada abin da ya sauwaka daga hadaya wato ku fita daga harami ku ku idan lokacin haji zai wuce ku ba ku bar gurin ba shi yasa ma aka sunnantawa wanda ya dauki haji yake tsoron a samu fitina a hanya ya ce to ya ubangiji na dauki harama da haji amma idan wani abu ya faru to wurin da ka tsare ni nan ne wajen wajen tahalluli na duk inda wata damuwa ka kawo ta ta tsare ni to nan ne wajen tahalluli na dan haka in kai tahalluli nan ba matsala in kai in kai haji kai istiradi kai niyan haji ka kafa sharadi an gane wala tahluqu ru'usakum amma tarku ace kanku fa hatta yablugal hadi mahillahu sai kun samu hadayanku ya kai inda ya kamata a yanka shine haramin makka ko kuma idan ba ku samu zuwa ba aka tsare ku to nan wurin da aka tsare ku nan ne wajen da za a yi tahalluli din a fita daga aikin haji faman kana minkum maridan wanda ya zama baya da lafiya aw bihi adan min ra'ati ko yana da wata cuta a kansa da ta hana shi yayi aski ko kuma a'a cutan da bata hana shi yayi aski ba amma in yayi askin zai kashe wasa wasu halittu kaman kwarkwata da sauransu fa fidiyatu sai yayi askin in in su kwarkwatan ne da sauransu ko kuma ya bar askin in cutan ciwo ne zai hana shi aski kwata-kwata ba zai taɓa kansa ba menene fidiyan da zai bayar min siya ne ko dai ya yi azumi wato na kwanaki wato kamar yadda aka ce wato kwanaki uku au sadakatin ko ya ba da sadaka shine sadakan da aka ce ya ba da kamar sa'i shida ko kuma sa'i uku ga miskinai shida kai auna sukin ko ya yanka akuya ya bayar hadaya wato wannan hadaya ce karama ba babban hadaya irin wanda ake cewa mutum ya yanka babban dabba ko ya dauko ya yi azumi na kwana goma ko makamancin su a'a wannan na dan yin na fidiya ne fidiya ne ma aka kiransa ba hadaya ba ana kira wannan fidiya ne idan mutum ya yi kuskure wani abu wanda bai dace ba aikin haji to ake tsora masa yin wannan kamar ya ko ko gashin ko ya yi aski gashinsa kafin ya je harami ko wani abu haka haka ko kuma a'a gashi an tsora masa askin da ya yi askin ba saboda kansa da kora ko wani abu wanda in ya yi aski zai cutu a ce to maimakon askin ya bada wannan fidiya din yawwa ko kuma misali kansa da kwarkwata da yawa ya yi aski ya zubar da wasu dabbobi kenan ya fitar ya zubar da wasu ya yi kisan wasu halittu kenan a harami shi ma wannan ana son yin irin wannan dan fidiya din na'am shine aka ce ko mutum ya bada sa'i uku ko kuma ya yi azumin kwana uku fa idza amintum idan kuka samu aminci bayan an tsare ku fa faman tamatta bil umrati ila al-hajj idan mutum ya hada umransa da haji yayi tamattu'i famastaysara min al-hadi sai ya bada abin da ya sawwaka na hadiya faman lam yajid wanda bai samu abin da zai bayar na hadiya ba wannan irin hadiya kenan na tamattu'i ko na kirani fasu ya musallatati ayyami sai azumi na kwana uku fil hajji a kwanakin hajji wayannan azumi na kwana uku dole zai yi su kamun watan zulhajji ya mutu wata ba a kafin kwanakin aikin hajji su kare wata ba atin kai kuma azumi bakwai idza raja'atun idan kun koma gida a kasan ku kenan na'am tilka wannan azumi uku da kuka yi a kwanakin haji da kuma azumi bakwai da kuka dawo kuka yi a gida su ne aka haɗa suka zama asharatun goma kamilatin cikakkiya wanda ta ɗauke muku maganan yanka in ba ku da halin yanka ba ku da kuɗin da za ku sayi dabba ku yanka kuma ladanta a wajen babu babu tauyewa ladanta kamar ladan wanda ya yankan ne saboda Allah ya rangwame ne ga miskinai ga fakirai wanda ba su da hali zalika wannan fa liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda iyalansa ba ƴan haramin makka bane amma iyalanka ƴan haramin makka ne in kai ta samatu iba wani hadiya a kan kadan dama a garin ku kake na'am wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah cewa shi Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa na'am الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج في حج أشهر معلومات وسوى تنميم سننه ba wai ana nufin a cikin watannin duk in ka ga dama za ka je kai aikin haji bane a'a ana nufin haji yana farawa ne tun daga wayannan watanni har kuma ka kai kan ranan da za a yi aikin haji din shine ranan takwas da ranan tara da ranan goma an gane wannan shine manufa da cewa haji watanni ne sanannu wayannan watanni sune zulqida su ne shawwal da zulkida da zulhajji su ne zulhajjin kuma kwana goma na farkonsa ne su ne suke da wayannan ayyuka din nan wayannan su ne ake nufi ma'anan cewa haji watanni ne sanannu ma'ana za ka iya ɗaukan harama tun daga shawwal za ka iya ɗaukan harama tun daga shawwal an gane za ka iya ɗaukan harama a zulƙi'ida za ka iya ɗaukan harama a zulhajji an gane? na'am zulhajjin kuma daga kansa shi kenan babu wani aikin haji kuma bayan goma zulhajji ya riga ya wuce an gane? faman farada fi hinna alhajja wanda ya ɗauka ma kansa cewa zai haji a cikin wayannan kwanaki to fala rafata daga inda ya harama da haji fa babu tarawa da iyali wala fusuka babu maganganu na fasikanci wala jidala babu yajayayya fil hajji a lokacin aikin hajji ba wasu abubuwa na sabawa Allah shine fusuk din babu kuma fada da tada hankali a cikin aikin hajji wa ma taf'alu abinda duk ka aikata min khairin na alkhairi ya alamu Allah Allah ya sani eh duk abinda kuka aikata na alheri zai muku sakayya inda ya san kun yi wata zawwadu ku nemi guzuri kafin ku tafi aikin haji kar mutum ya ce shi ya dogara ga Allah zai je aikin haji bai tanadi kuɗin da zai sayi abinci da wurin da zai biya haya da kuɗin da zai sayi hadaya da sauransu ba sai ya je aikin haji ya kama bara bai kamata ba an ce mutanen Yaman ne su kasance suna zuwa aikin haji sai su rinka zuwa babu komai in sun zo su yi ta roƙo su yi ta bara su yi ta damun mutane sai aka ce ku nemi ku nemi guzuri kowa zai je aikin hajji ya nemi guzuri fa inna khayra zadi taqwa fiyayyen guzurin da zaka yi dai kafin ka tafi aikin haji kai guzurin abin da zai zama wato tsoron Allah wato kai guzurin tsoron Allah a ta wani fuskan fassara a wata fuskan fassara taqawa ma yattaqil insanu bihi nafsahu anil mas'ala abinda mutum zai iya kare kansa daga roƙo shine wato fiyayyen guzuri ka nemi iya ka samu iya abinda zai iya barin ka ka ci ka sha ka biya hidimominka ba tare da karo roƙi kowa ba wasu malamai suka ce shine ma'anan taqawa wasu kuma suka ce a asalin taqawa waccan ta tsoron Allah ta neman sakamakon lahira cewa babban abun guzurinka na farko da za ka yi tukunna ka yi guzurin tsoron Allah kafin ka je aikin hajjin nan kuma wannan ya fi ƙarfi tunda a ƙarshe an ce wata ƙuni ku kiyayi saba mun ya ulul albab ya mazuwa hankula nan ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
نعم ليس عليكم جناح babu laifi a kan ku an tabtagu fadalan ku nemi wani wani riba ko wani kawani falala min rabbikum daga ubangijinku a matsayin ku na alhazai a matsayin ka na alhaji ba za a ce hajin ka ya baci ko hajin ka ladansa ya rage ko wani makamancin haka ba dan ka ebi wani kaya ka kai maka dan ka sayar ka ci riba ba ba a hana ba shine laysa alaikum junahun ba laifi gare ku wato an tabtagu fadalan ku nemi falala fi tijarati na yin kasuwanci fi asna'il hajji a lokacin da ake aikin hajji domin kasuwanci na duniya baya kore ibada yawa me yasa aka kawo wannan aya aka ce sun kasance suna ganin zunubi ne mutum ya je kasuwanci bayan ya tafi aikin hajji sai aka hallaka wannan saboda akwai rashin hikima cikin hana mutane su je da kaya na kasuwanci can na farko dai mutum zai yi baya da dundurutun kuɗi yana ganin in ya ɗebi ma kuɗi za a tare shi a masa fashi zai iya ɗiban kaya ya tafi da su wanda zai sayar ya biya bukatunsa na biyu wurin nan wata tara ne na al'ummu masu yawa za a haɗu a cika a wurin nan in aka ce za a hana mutane ɗiban guzuri ɗiban kayan sayarwa su tafi da shi makka to za a za a kai ga yanayin da wata rana za a shiga cikin wato halin yunwa ko matsuwa domin yankin makka kawai ba zai ciyar da alhazai ba da kuɗi musamman a wancan lokaci da aka saukar da wannan aya yankin makka kawai ba ina abincin ma a makka menene su ma kansu fama suke dabino ne da ɗan ruwa da ɗan nono da ɗan naman raƙuma shine fa abincin su ba ga aka ce an hana alhaji ya tafi da kaya na guzuri na abinci to kaga ai ba a shirya yadda za a je a yi hajin a gama cikin daɗin rai ba to shine Allah subhanahu wataala ya bada kofa kowa ya ɗebi kaya in dai ba na ba kaya da aka hana ba ka tafi da shi can in ka kai abinci ma ka ƙare ka ƙari wasu ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aljalibu marzuqun wal muhtakiru mal'un wanda yake jawo arziki daga wata ƙasa ya kawo wata ƙasa Allah zai masa arziki saboda bandan maganan riban da ya ci akwai taimakawa mutane ka kawo musu abin da in ba dan ka kawo ba za su shiga kunci su raka shi don haka ne aka hallanta alhazai su je da kayan sayarwa sayar ya dan su wadata mutane a zo da abinci daga wurare daban-daban kasashe daban-daban to sai dai yanzu kuma zamani ya zo akwai dokoki na kwastan da sauransu an tsara abu amma duk da haka ba a hana ba akwai abubuwan da ba a hana ba akwai abubuwan da kuma aka hana kuma abin da ya kawo hanin ma mafi yawanci laifin mutanenmu ne laifin mutanenmu ne na nan su suka jawo hanin mutum ne an riga an hallaka ga abubuwa na halal da aka hallaka aje da su sai ya sayi abubuwa wanda za su zama ma haɗari ne ga rayuwar mutane ya tafi da su ko ya je da kayan bugarwa ko wasu abubuwa waɗanda dai haɗari ne to shine yasa akwai dokoki yanzu sai ka bi dokokin da tsare-tsaren abubuwan da aka yadda a tafi da su musamman yanzu da yake sun wadata da abinci sun wadata da komai yanzu ba sai an nemi kayan abinci an tafi da shi can ba an gane to ba laifi dai ku nemi falala daga ubangijinku na kasuwanci lokacin da kuka je aikin haji fa iza afaftum min arafatin idan kuka gangaro kuka kwararo daga arfa an kira gangarowa daga arfa a matsayin kwararowa don za ka ga mutane kamar ruwa ne wanda yake gudu a cikin kogi yadda suke tahowa daga arfa su yo muzdalifa to shine Allah subhanahu wataala ya ce idan kuka kwararo daga arfa shi yasa ma aka kira dawafin da ake yi bayan an je mina an yi jifa an wuce makka ake ce masa dawaful ifada eh dawafin kwararowa in lokacin a wannan dawafin ya fi wahala saboda kowane alhaji yana son ya je wannan tawafi din ya fi wahala akan tawaful qudum wanda wasu yau za su zo wasu gobe za su zo wasu jibi za su zo an gane haka sa'ayin wannan lokacin ma ya fi sa'ayin sauran wahala saboda kowa da kowa yana son ya yi sa'ayi a wannan lokacin idan kuka kwararo daga arfa fazkurullaha ku ambaci Allah inda al-mash'aril harami a wurin da ake son mash'aril harami mash'aril harami masallaci ne yanzu yana nan a muzdalifa da yawa saboda kowa ba a san shi ba amma yana nan masallaci ne inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi zaman sa na Muzdalifa to shine aka gina wurin ya zama masallaci to amma duk inda ka tsaya a Muzdalifa sunansa ka tsaya kai kai kai tsayuwar Muzdalifa kai kwanan Muzdalifa ko kuma kai saukan Muzdalifa amma dai yana da muhimmanci ka san mash'arul harami din nan to ku ambaci Allah a wajen mash'arul haram ku yi ta takabiri ku yi ta tahalili ku yi ta addu'o'i ku yi ta neman yardan Allah a Muzdalifa wazkuruhu ku ambaci Allah kama hadakum kamar yanda ya shirye ku zuwa ga wannan addini kuma ya shirye ku ya ba ku hali kuka zo aikin haji to ku yi ta kiran Allah har ya san kun ba wa abun muhimmanci wa in kuntum min qablihi ai kun kasance kafin ya shiryar da ku zuwa ga wannan aiki lamina dhallin wallahi kuna cikin batattu wanda kuke cikin ɗaimuwa ba ku san inda kuka sa gaba ba na'am ثم فيلوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم فيلوا sannan ku kwararo min haisu أفاد الناس ta inda mutane suka kwararo kar ku nemi wata hanya ku je inda za ku bata ku bi hanyar da shine aka shirya ake bi kuma ko ko hanyar da za ta fitar da ko harami kar ku bi wannan hanya din wato ku sauko daga arfa duk lokacin da aka sauko ba a barin kuma arfa sai rana ta faɗi wasu sukan yi gaggawa su bar arfa kafin rana ta faɗi to za su ba da za su ba da hadiya ba a barin arfa kafin rana ta faɗi zaman nan da za ka yi na ɗan lokaci na cikin daren nan shine zaman arfa din zaman da ka yi da rana duka wannan ba zaman ba shi ne zaman rukunin ba wannan zama ne na sunna amma daga lokacin da rana ta faɗin nan shi ne ka yi zama na asalin rukunin zaman arfa don haka dole ne ka bari sai rana ta faɗi sannan ka yi shirin barin arfa an gane to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku gangaro daga kuma a filo sannan ku gangaro min haisu a fadar nasu daga inda ta inda mutane su ma suka gangaro ku haɗu da ƴan uwanku gaba ɗaya an ce wannan an yi shi musamman saboda ƙuraishawa sai su rinka wani ɗaga hanci su rinka zama su ƙi zuwa wa muzdalifa ko kuma a'a su zauna a baya suna jin wai su ba za su shiga cikin sauran mutane ba eh wai saboda su mutane ne zaɓaɓɓu sai Allah subhanahu wataala ce a kowa ya cuɗanya da kai ka gangaro ka shiga cikin mutane ku haɗu ko ina a tafi tare da kai na'am wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah ku san shi Allah gafurun mai gafara ne da wanda ya nemi gafaran sa rahimun mai jin kai ne gare shi na'am فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
نعم وإذا قضيتم مناسككم إذا كنت قم إبادونكم نهجي kun gama zaman muzdalifa kun zo mina kun jefi jamrorin nan wato wato kun yi jifan jamratul aqaba wanda ake yi a ranan a ranan ranan da aka ranan da aka gangaro ranan sallah kun yi wannan jifa to kun gangara kuma daga nan kun tafi makka kun yi dawaful ifada kun yi sa'ayi idan dama ba ku yi sa'ayin ku na na ba ifradi kuke yi ba ba kirani kuke yi ba to idan kuka yi wannan wato kun gama aikin hajjin ku kenan kun yi tahalluli fazkurullaha ku ambaci Allah wato ku dawo mina kenan wannan kwanaki da ake zama na zaman mina na bayan an dawo daga arfa eh ko kwana biyu man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alaihi wa man ta'akhkhara yayi kwana uku kenan fala isma alaihi wanda za ku yi ta jifan jamrori guda uku din nan kowace rana to shine Allah ya ce to fazkurullah ku yi ta ambatan Allah kuma kazikirukum aba'akum kaman yanda kuke kiran iyayenku wato ku yawaita kuma ba da tsarin ba ba wai ku ku boye ba ku rinka yi ma aji aw ashadda zikra ko ma sama da haka sama da yanda kuke kiran iyayenku haka za ku yi ta kiran Allah subhanahu wataala ba kuma an ce kai ta yin abu har buriyar ka ta bushe ta dace ba a'a nufi dai ka yawaita ambatan Allah fiye da yadda kake yi kowane lokaci faminan nasi daga cikin mutane akwai man yaqulu wanda shi a ammatan Allah sa zaka ji yana cewa rabbana atina fid dunya Allah ka ba mu kaza a duniya wama lahu fil akhirati min khalaq wannan baya da wani rabo a lahira wato da yawa wanda dama in suka tafi su sun je neman duniya ne ba abin da za su ta roƙon Allah sai dukiya kuɗi mulki kaza kaza kaza amma ba su roƙon cikawa da imani ba su roƙon aljannatul firdausi ba su roƙon gafarar Allah ba su damu da wannan ba ko kuma shi kaɗan za su yi wancan shi suka fi yawaitawa Allah subhanahu wata'ala ya ce akwai irin wa'annan to wa'anda suka yi haka ba su da wani rabo a lahira ومنهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم daga cikin mutane akwai man yaqulu wanda yake cewa rabbana ya ubangijinmu atina ka ba mu hasanatan kyakkyawa fid dunya anan duniya wa fil akhirati alahira ma ka ba mu hasanatan kyakkyawa wannan shine yayi riba ya roki Allah alheran duniya kenan da alheran lahira eh shine yake minhum man yatlubu khairai dunya wal akhirah cikin sa akwai mai neman alherin duniya da na lahira wa huwa al-mu'min al-aqil shine mu'mini mai hankali qad jama'a hadhihi ad-da'wa kullu khairin wannan addu'a wannan addu'a ta tara dukkan alheri wa sarafat kullu sharrin ta kuma kori dukkan wani sharri fal hasanatu fid dunya abinda take kyakkyawa a duniya tashmalu siha in ka faɗi rabbana atina fid dunya hasana to a hasanan da ka faɗa ka roki lafiya na jiki wal afiya ka roki lafiyan hali wad dar rahaba ka roki gida mai yalwa waz zawjatul hasana ka roki mace kyakkyawa war rizqul wasi ka roki arziki mai yalwa ila ghairi ma hunaka da wasu abubuwa fiye da wannan wal hasanatu idan kace rabbana atina fid dunya hasanatan kace wa fil akhirati hasana to wal hasanatu fil akhirah hasanan da ka roƙa a lahira tashmulul ahla ta tashmulul amna ta hada amincin ka min al faza'il akbar daga razanin nan babba na filin kiyama wa taysirul hisabi ka roƙi saukin hisabi wa dukulul janna ka roƙi shiga aljanna wan nazaru ila wajhihi wajhi Allahil karim ka roƙi ganin zatin Allah mai karimci duka a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana kai takaitacce kuma duk ya kunshi wa'annan abubuwa wa qina azaban nar sai kuma su ce Allah ka kiyace mu daga azaban wuta na'am أولئك لهم نصيب مما خسروا والله سريع الحساب أولئك ما سئرون ونن حالي lahum nasibun sun samu rabo mimma kasabu na abin da suka aikata za a ba su ladansa wallahu Allah kuma sari'ul hisabi mai gaggiyar gawan hisabi ne dai biya su zai cika musu dukkan abin da suke fata ya ma ƙara musu na'am واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تعفر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكر الله هذا لي duk abin da ake ta nema a wannan waje ambatan Allah zikiri zikiri zikiri shi Allah subhanahu wataala yake ta faɗa yace wazkurullaha ku ta ambatan Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin wayannan kwanaki kididdigaggu wayannan kwanaki kididdigaggu sune wato kwanakin zaman mina na bayan arfa na bayan ranar sallah ba kaman ayyamin ma'lumat bane waɗanda suka kama tun daga ranar da aka da da da da aka fita mina har zuwa ranar da aka yi jifan jamratul aqaba an gane wannan ayyamu ma'dudat kwanaki uku ne na bayan ranar sallah ana ce musu ayyamu tashriki kwanakin yanyanan nama kwanakin da bayan an yi sukan dabbobi ranar sallah washe gari da washe garin washe gari da washe garin washe garin washe gari to a wayannan kwanakin ku yi ta ambaton Allah faman ta'ajjala wanda ya gaggauta fi yaumaini ya gama jifansa a kwana biyu yana saurin komawa gida fala isma alaihi ba laifi a gare shi wa man ta'akkara wanda ya jinkirta shi ma fala isma alaihi babu zunubi gare shi ya bari ya cika cikakkun kwanaki ukun nan shi ma baya da laifi liman ittaqa duk wannan babu laifi babu laifin fa ga wanda yayi abin cikin tsoron Allah shine baya da laifi wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu kusan annakum cewa ku ilaihi tusharuna zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za a tattara ku a tashe ku na'am wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa 'ala ad-hisab na'am wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda idan yana maka magana bel bel bel bel bel bel bel a duniya sai ka je maganan ta ratsa ka alhali bakin abin da ke faɗa daban abin da yake zuciyarsa daban wato munafiki kenan zai zo ya ta daɗin baki yana ta daɗin baki yana tare da kai amma bakinsa ya fi maciji guba wato suna nan da yawa an same su zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai a ɗauka kamar sun fi ma manyan sahabbai kirki da imani da tafiyar da al'amura to yanzu ma haka ko da malamai ne a cikin mutanen da suke tare da su akwai irin wannan in ya zo wurin ka mai mai mai mai mai magana mai daɗi da komai yana tashi ya koma wani wuri zagin ka suna nan da yawa to Allah haka ya ɗabi an mutane to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da za su ƙayatar da kai wajen maganarsu a cikin rayuwar duniya wai shidullah ya rinka shaida wa Allah alama fi kalbi bisa ga abin da yake zuciyarsa ai mu ne imani ai mu ne mu'mini ya rasulullah ai mu ne masu kare ka ai mu ne masu kula da addinin ka ai mu ne masu kaza kaza wanda duk ya maka kaza ai mu ne gaba gaba wajen maganin sa mu ne kaza kaza zaka ji wannan bakin zakwakwai an gane huwa aladdul hisab shine kuwa mafi wato shine mafi tsananin hukuma wajen kamba makarya da kuma da kuma kaskanta gaskiya idan an koma waje daya zaka same shi shi yafi kowa dagewa wajen goyon bayan fajirci da goyon bayan kafirci da ba su rinjaye akan abin da yake imani ne da kuma ayyuka na gari na'am وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى أما إن يبعد بايا يرب دكي يا رسول الله سعى في الأرض سيئة في بايا كسا ليفسد فيها دن يجي تبرنا أشتمتا وأنت ولن تاتوكني إتعاين akan wani cikin munafikai ana ce masa Ahmad bin Sharike ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da musulunci yayi taran tsuwa wallahi tallahi ya rasulullahi ana uhibbuka ya rasulullahi sai taran tsuwa yana son manzon Allah amma munafiki ne a fili a ganki gashi kamar mutumin kirki amma a koye ya koye mummunan manufa to bayan da ya fita daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya shiga gonakin wasu musulmi ya ya musu barna a cikin gonan ya lallata musu amfanin gona ya samu jakunan su da dabbobin su ya kunna ma gonan wuta ya kashe jakunan da musulmi suke hawa so aka neme shi ya ya ya ya ya ya yi wannan barna ya tsere to shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan halinsa shine cewa idan ya barka sa'atil arz sai zai yi dawainiya a bayan ƙasa li yusira fiha dan yi barna a cikin ta wa yulikal harsa ya halakar da amfanin gona wan nasla ya halakar da 'ya'yan dabbobi wallahu Allah la yuhibbul fasad baya son barna na'am وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعسن فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له إن أكثر مثلا اتق الله كجزء ورن الله أخذته العزة بالإسن jin kai na saɓon Allah sai ta daɗa kama shi sai ya rinka nuna cewa wai ai shi mu ne za a ce mu tsoron Allah akwai ma wanda ya kai mu tsoron Allah ne alhali kuma ƙarya yake ne in an ce ya daina kaza din nan ba kyau fa ka daina kaza din nan kana kana sabawa Allah munafinci ne kaza kaza sai ya nuna cewa shi bai yadda ba wannan abun ba laifi bane fa hasbuhu sakamakon sa jahannama ita ce jahannama jahannama ta ishe shi wajen zama tunda dai ba zai ji maganan gaskiya ya aiki da ita ba wato jahannama ta ishe shi shimfiɗa wala bisal mihad shimfiɗan mutum ta zama ita ce jahannama kai wannan shimfiɗa ta yi muni nan ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله عنكم بالعباد ومن الناس daga cikin mutane kuma akwai akasin wancan man yashri nafsahu wanda zai sayar da kansa ibtiga'a mardatillah dan yana neman yardan Allah ya zama mumini mai imani mai imani mai ayyuka na gari wannan shine ya samu yardan Allah wallahu Allah raufun mai jin kai ne dama bil ibadi da bayi na'am يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم خافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم ya wato wannan an ce an bada labari ne na wani cikin sabon manzon Allah ana ce masa sahaibin rumi lokacin da ya hijira ya je madina sai mutanensa daga cikin ƙuraitawa suka bi shi don su kamo shi su dawo da shi da suka gan shi sai ya sauka daga kan dabbansa ya cire ya cire bakansa ya ɗebo wato kibiyoyinsa ya ce wallahi duk wanda ya zo kusa kusa da ni kun san da ban damu da in cutar da ku ba ban taɓa cutar da ku ba amma na rantse muku da Allah duk wanda ya zo min kusa da ni zan tsitsire ku da waɗannan kibiyoyi nawa kuma batukan takobi na hannuna sai na ƙare su gabaki ɗaya sai suka ce masa ka zo mana kana matsiyaci baka da komai yanzu gashi kayi kuɗi mai yawa sannan shine kake so ka ka gudu ka bar mu ka tafi mana da dukiya suka ce sai ya ce musu to yanzu na ji dukiyar nawa yanzu in na je na nuna muku shikenan za ku kyale ni in tafi in yi hijira zuwa madina sai suka ce i nuna mana dukiyar da ka tara ai a wurin muka same shi sai mu barka shikenan sai ya tafi da su makka ya je nuna musu dukiyoyin dukiyar da ya mallaka suka kwashe suka bar shi ya taso ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya kai kansa ya sayi addininsa da dukiyarsa kenan sai manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ganshi yace a cinikin suhaibu yayi riba cinikin suhaibu yayi riba shine Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan daga cikin mutane akwai wanda zai sayi kansa don neman yardan Allah Allah kuma mai jin kai ne ga bayansa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a sadaqallahu alazim da mu kwana anan وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا القدر